الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاتم الخاتم حق قدره ومقداره العظيم يومنا شدة وتم رمضان نشكر هجرة ولا يدعى تريد أربعين دهوه wanda hakan ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu za a ci game da tafsir kamar yadda aka saba muna cikin rukunin ayoyi waɗanda Allah yake kirga ni'imomin da yawa banu Isra'il da kuma su kuma yadda suka fuskanci waɗannan ni'imomin da butulcewa da saba cikin wannan rukunin ayoyin muke da haka za mu tashi daga inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz farakna bikum al-bahra ku tuno a yayin da muka raba teku a gare ku Ah, wannan ƙabiya ta raba teku ta faru ne lokacin da shi fir'auna da rundunarsa suka biyo annabi musa da jama'ansa yana cewa inna ha'ula'i la shirdimatun qalilun wa'annan ai wasu 'yan jama'a ne 'yan kankani wa innahum lana laghaizu ga su kuma ko da yaushe suna fusata mu suna bata mana rai ta haka kamar a zo a je a gama da su to Allah yana tuno ni'imar da yayi na cewa Fir'auna bayan ya biyo su yana hangen gasan har mutanen annabi Musa suna cewa inna lamudraku ya kai Musa ga yanan fa za a riske mu za a riske mu annabi Musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi a a tare da ni akwai ubangiji na zai nuna mana yadda za a yi ai ko ana zuwa gurin sai Allah ya ce to ya bugi wannan kogi ko teku ya buge shi da sandarsa yana bugun shi sai ya dare gida sai ya dare gida biyu annabi Musa da mutane suka bi suka wuce kuma dama Allah ya ce mishi ya bar tekun yadda yake in suka wuce kare shi zai bugi wannan tekun ya rufe a ya bar shi a haka saboda akwai shirin da Allah ya ai ko Fir'auna yana zuwa duk ya shige shige da shi da jama'a sai da suka gama shiga sai Allah ya ce teku ya dawo ya haɗe gaba ɗaya ya nutsar da su suka halaka to Allah yana tuna wa banu Isra'ila wannan ni'ima wa in faraqna bikum al-bahra ku tuno a yayin da muka raba teku gare ku kuka wuce wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da mutanen fir'auna tare da shi wanda rundunar da ya taho tare da ita sun fi miliyan ɗaya na miyagun sojoji masu training na tashin hankali wanda inda sun riske sa annabi Musa to da abin da an yi ɓatanciya da yawa to shi ne wa'azar kana ala fir'aun muka nutsar da mutanen fir'auna tare da fir'aunan wa antum tanzurun alhali ku dinnan kuna kallo domin suna kallo lokacin da ruwan ya dawo ya dinga haɗewa har sai da ya nutsar da su gaba ɗaya fir'auna a lokacin ya soya musulunta har yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ni wa nayi imani cewa lallai ba abin bautawa sai wannan wanda banu Isra'ila suka ba da gaskiya da shi har ma yake cewa wa ana minal muslimin da haka ni ma ina daga cikin musulmai Allah ya mai da mai martani ya ce al'ana wa qara'a sayta qablu wa kunta minal mufsidin eh yanzu da san kai duk ta'addancin da zaka yi kafin wannan lokacin ka zama daga cikin mabarnata ma'ana Allah bai ashi wannan musuluncin nashi to Allah yana tunawa banu Isra'ila wannan ni'ima da ya yi musu to har ila yau ba banu Isra'ila ba kadai kamar yadda nake zamu rika hadawa tare da mu abinda yake waki abinda yake faruwa tattare da mu duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da mutum daga wani musiba da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake bukata, a alaihi salatu wasalam yace shi kuma sai yace alhamdulillahi allazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila mutum yayi wannan addu'ar to manzo Allah yace lam yusibhu zalikal bala wannan musibar ba za ta same shi ba ina ba an gano wannan amma sai manzo Allah ya ce wala yusmi'u zalik kar mutum ya faɗa yadda dan uwan nashi ke domin idan dan uwan ka yaje ga wata musiba ta same shi kana gode wa Allah yana iya yi samun natsuwa ya ji cewa kamar kana jin daɗi kan wannan musibar da ta same shi to da ka lallai shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ni'ima mu gode in Allah ta'ala ya jarrabe mu mu yi hakuri ko mu roƙe shi ya yi mana ina fata an gano wannan in kuma ya kaga wata musiba ko kuma ka ka kusa shiga cikin wani bala'i sai Allah ya tsere da kai to maza maza ka gode wa Allah in ba a haka ba to zaka fada cikin halayen banu Isra'ilan da muke ta karantawa tun daga kissar jiya har zuwa sai wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idwa adnakum na'am
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 laila a wata kira'a kuma ana cewa wa iz wa'adna asra alif yayin da muke alƙawari kuma shi ma wa'adna din muke alƙawari duk ɗaya ne wa iz wa'adna Musa 40 laila kuma ya rasulullahi ko kuma ya ku banu Isra'il ku tuno wata ni'imar shine lokacin da muke alƙawari ga annabin ku annabin Musa arba'ina laila na kwana arba'in ya yi azumi kwana arba'in bayan ya gama wannan azumi ya zo wajenmu za mu ba shi littafin attaura za mu gana da shi mu ba shi littafin attaura wacce za ku yi aiki da ita ku tuno wannan mana to yana can ya tafi wajenmu yana wannan azumi sun matta kastumul izla bayan ya gama azumi ya tafi wajenmu sai kuma kuka riki ɗan baraki kuna bauta mashi ta hanyar shawarar Musa As-Samiri ɗaya daga cikin mabiyan annabi Musa amma shi munafiki ne shi ya ziga su dama ya ashi gwalagwalan su da zinaran su da azurfa sai ya kera wani sa sa sosai amma ya kera na dinari da azurfa dama kuma lokacin da wato sa'an annabi Musa alaihi salatu wassalam da jama'a shi suna wucewa to Jibrilu ya zo wucewa godiyar Jibrilu ta taka ƙasa sai ga duk inda ta taka ƙasa gurin sai ciyawa ta fito sai dambi ƙasa gurin shi Musa al-Tamil ya raya a zuciyarsa cewa wannan ƙasar za ta yi mai amfani wata rana to kun bayan ya kera wannan dan maraki din bayan an riga an tsira sai ya ɗauki wannan ƙasar sai ya zuba a bakin wannan ɗan baraki sai ɗan barakin ya riƙa yin ƙara yana ka ka ka kamar yana da rayuwa sai ce to ga abin bauta nan gurin annabi Musa shi ma shi ya je nema aka bi kuma aka yi ta yi kafin annabi Musa ya dawo ana ta bautar ɗan baraki to shi ne Allah yake tana musu ga abin da kuke shi ya je can zan bashi a taura amma na bashi kuma tun a can Allah ya gaya mashi tunda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin surat Taha yana cewa fa inna qarfatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samin mun jarraba mun jarrabi mutananka da botan dan baraki fa bayan ka taho nan gurin Samiri ya halakar da su ya batar da su to annabi Musa haka ya taho da waɗannan allana wanda aka rubuta a taura a ciki cikin fushi yana zuwa ya wurgar da su wannan allana har sai kare da saboda yadda ya taho da fushi akwai kuma halifansa kuma yayansa annabi harun shi ya bari a cikin su dama ya kula da al'amura to yayi duk yadda zai yi ya hana su bautar dan marakin har sai da suka yi nufin kashe shi ma bai iya hana su ba annabi musa kafin ya bincike ya kama shi ya rika fusgar gemunsa da gashin kansa ya fusgi gashin kansa ta sama ya fusgi gemun shi ta ƙasa haka ya rika mashi yana cewa yanzu haka ka bar su suka halaka da sauransu yana yana fusga shi kuma yana cewa ya kai dan dan uwana ni mutanen sun sun fi karfi na ne kar ka sa mutane su yi man dariya ke ni nayi nayi da su su daina sun yi karfi na kuma ka zo ni kake ba haka to daga nan annabi Musa ya kira al-Samiri din nan yace kai ne ka halakar da su yace yace to nayi ma baki ka tafi dai Allah an ce ka dan marƙin kuma bari mu kona shi mu shekar da shi cikin teku kuma kai duk inda ka tafi ga bakar addu'a zan maka ba za ka taba shafar wani ba wani ba zai shafe ka ba dole sai dai ka yi nesa da mutane annabi Musa ya mai wannan bakar addu'a ya tafi sai zamto duk idan wani ya taba shi haka koya ne ne in dai ka goge jikinsa to za ka kamu da zazzabi mai zafi kamar za ka mutu shi ma kuma zai kamu da zazzabi mai zafi kamar zai mutu da haka da ya ga haka ya gano haka aka yi mashi wannan addu'a to duk inda ya ga mutane sai rikita babu shafa babu shafa babu shafa to da ya san aka shafe shi kai ka shiga matsala shi ma ya shiga matsala to wannan abin mamaki wanda ya shiga wannan matsalar batin kafir da sauransu mu gane cewa Jibrilu fa shine ya rene shi tun asali mahaifiyar shi ta samu cikinsa ba ta hanyar daidai ba sai ta wargar da shi to shi kuma Allah ya so ya raya shi irin a ganinta zai nemi ruwa ya nemi abin sha nan nono ba zai samu ba ya halaka to sai Allah ya sa Jibril ya rika kawo mai madara yana sha da haka sai ya riƙa gane jibrilu ta wannan siga amma kuma hakan bai hana shi zamowa kafiri da gane abin ba daga reno ba ne daga asalin rubutu ne na kaddara in Allah ya rubuta mutum a mumini ne mai imani ko a gidan waye taso haka zai haka zai zama in kuma Allah ya sa mutum ya zama to shaki ne kafiri ko a gidan waye taso haka zai zama kaga wannan jibrilu ya rene shi amma daga baya sai ya zama kafiri to shi kuma annabi Musa a tarihi wa yare ne shi Fir'auna Fir'auna kaga Fir'auna gashi makiyin Allah kan garare amma annabi Musa ya zama manzon Allah mai daraja ta uku da kafira manzon Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai annabi Musa a wannan daraja gashi kuma a gidan Fir'auna ya tashi saboda haka wani malami yake cewa إذا المرء لم يخلق سعيدا مدى العزل فقد خاب من ربى وخاب المعمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل in dai mutum tun farko ba a rubuta shi yana daga cikin masu arziki ba na lahira to kowa zai rene shi ya yi a banza ba zai zama yadda ake so ne ya zama ba kowa yake burin ya zama mutumin kirki ba zai zama hakan ba yace domin kaga Musan da Jibril ya rene shi ya zama kafi gashi kuma wani Musan da shi kuma Fir'auna ya rene shi kuma ya zama mursali manzo na Allah to Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin masu arziki kar ka sanya mu daga cikin mabiyata bi zahi rasulul azam sallallahu alaihi wasallam wa idh barakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa izuwa adna Musa ku tuno yayin da muke alƙawari da annabi Musa arba'ina laila kwana arba'in amma farko kwana talatin ya fara yi bayan ya gama azumi sai ya ji bakin shi kamar ya canza sai ya goge bakinsa da aswaki ya tafi yana suna ganawa da Allah sai Allah ya ce a ai ka koma sai ka ƙara azumi goma in ka ƙaro goma nan kar ka kuskura bakin ka tawo min a haka haka nake so in yi magana da kai saboda wannan canzawar bakin na mai azumi Allah ya ce ni ina kan shi wannan to haka yayi wata aya tana cewa wa izu wa wa'adna musa 30 lailatan wa atabamna ha bi 20 fatamma miqat rabbih 40 laila mun yi alƙawarin ganawa da annabi Musa yayi azumi na kwana 30 sai muka saka su da guda goma sai lissafin ya cika 40 daidai to kaga wata aya ta suratul araf ita ta faɗa ita kuma wannan aya ta suratul baqara ke ta faɗa abin kawai a dunkule 40 ne lantar kawai a summa takasum al-idla min ba'di sai kuka rike dan baraki abin bauta bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun kuna masu zalintar kawunan ku tunda kun ajiye bauta inda ba mahallin ta ba na'am
يكفرون عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
Allah madaukakin sarki yake cewa sun ma'afuna an kun min ba'di zalika la'allakum tashkurun sannan kuma sai muka yi afwa gare ku bayan haka bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi wannan aiki yau mutanen shi wa'azi suka dawo hayyacinsu Allah ya ce sai muka yi muku afwa ya ku bani Isra'ila bayan haka la'allakum tashkurun ba dan komai ba sai dan ku yi godiya a gare mu kuma ba ku yi godiya ba wani bai yahude lokacin sayyidina ali shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo da sayyidina ali sai ki ta ku dai musulmai kun cika sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi haka ai ya ya ya na ake cewa kaya sun tsinke ko a ina a gindin kaba ya zo gaban kofar ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya aibanta musulmai da haka sai sayyidina Ali ya ce na'am mu musulmai muna yin sabani amma duk sabanin da muke yi muna yin shi ne domin fahimtar kowa gwargwadon fahimtar da ya kan abin da annabin mu ya zo mana da shi sai wannan ya fahimci kaza ne wannan ya fahimci kaza ne wannan ya fahimci kaza ne kowa yana nasarta kan shi da annabin yace ku kuwa lokacin da Allah ya muku babban ni'ima a ta tseratar da ku daga fir'auna da kuma halakar da fir'auna ƙawahuwan ku ba su bushe ba daga ruwan da kuka fito wanda a cikin ruwan aka halakar da fir'auna har sai da kuka nemi annabi Musa ya sanya maku gunkin da za ku riga bauta ma tunda an yi haka ai suna hituwa tun kafin ƙawahuwan su su bushe sai sai ga wasu mutane suna bautar wasu gumaka ko kuma da zaka yi tuno mana ayat ya Musa da Allah na ilahan kama da alim sun ga wasu na bautar wasu abubuwan bautar su kuma ya Musa ka sanya mana gunki kamar yadda waɗannan suke da kuma wannan bai hude sai shuru sai ai haga ta ci fa aka yi ni'ima aka yi baiwa yanzu yanzu nan kuma aka butulce ma wanda ya yi baiwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala aka nemi abota ma wannan Allah kaga wannan amsa sai dai irin su sayyid na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an nabiyina wa iz farqna bikum al-ba's wa adna aku wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma istaqamtum al-ijra min ba'di wa antum zalimun thumma afuna ankum sannan muke afuwa gare ku bayan haka domin ku yi godiya a gare mu amma ba ku yi godiya ba me sai afuwa afuwa ita ce mutum ya cancanci a kama shi da laifin da ya yi amma sai a kyale shi shi ce afuwa adalci kuwa mutum in yi wani abu na laifi a saka mai da akuba daidai laifin da ya shi ne adalci ita ku afuwa ka yi laifin sai a ce an yafe maka to ita wannan afuwa duk mu gane Allah ta'ala mai yawan afuwa ne kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya koya wa nana Aisha addu'a idan ta ga lailatul qadr ta tambaye manzo Allah in in na gano wannan daren shine lailatul qadr me zan yi sai ce cewa zaki rika yi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yawan afuwa ai ma laifi ai ma ai ma kuma ka yafi kuma kana so ka ga wani na yi ma wani afuwa Allah yana so ya ga wani ma laifi kamar me kuma sai ka yafi Allah yana son haka ina ba ta an gane wannan to addu'a da ya koya mata kenan ya Allah kai mai yawan afuwa ne kana son ai afuwa kuma kai min afuwa ne to abu na gaba tasirin afuwa ga mai yin shi ba ta cewa Allah yana so kuma duk wanda ya afuwa kan wani abin da aka yi mai na laifin da zai iya ramawa to manzan Allah ya ce Allah shi kuma zai ƙara mai girma ta sanadiyar wannan wannan shine alƙawarin da manzan Allah ya faɗa in dai wani ya maka wani abu wanda ga shi kana da ikon ramawa amma sai ka yafe ka haƙura to yadda zuciya take ruwaitawa in kana barin mutane suna ba kaza raina kaza ai waye duk ƙarya ne sharrin zuciya ne shi manzan Allah cewa Allah zai ƙara ma girma ta sanadiyar wannan in dai kana afuwa ina ba ta an gane wannan kuma a hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba da lafuzza mabambanta manzo Allah ya faɗi wannan gurare daban-daban kuma afuwan nan tana da samara malamai sun ce tana da wasu 'ya'yan itace afuwa tana iya bibiyar zira'a har ila masha Allah kuma wannan a zahiri ma wannan za ta yi ko hankali zai iya gaskata wannan wani ya maka laifi ta yafe mashi in dai mutum ne na kwarai wata ran idan zira'a ka suka yi mashi laifi shi ma ya yafe masa saboda zai tuno kai ma ya ka taɓa mai wani laifi ya yafe an gane ko abu ya taɓa ma laifi kai ka yafe to amma fa aka fi haka idan kuma kuwa ba haka bane ba ya yi mai laifi ba ta ɗauki mataki dama abin ya mai zafi a ransa ran da zira'ata ko yan uwanka suka yi mai wani abu ba kaga kila sai ya tuno wancan labarin ma shi ai dama babanku ko kanin babanku ko makamancin haka shi ma gashi gashi ga yadda saboda haka akuwa abu ce mai kyau matuƙar gaske kuma tana da fa'idoji da yawa malamai sun yi maganganu da yawa kan akuwa Daka afuwa ta Ubangiji tana da yawa, har ranar lahira afuwa ita ce za ta aiki. In ba da afuwa ba wallahi wanda aiki shi zai iya wutar da shi sai dai amma afuwa ce ita ke za ta dinga yin aiki a lokacin. To Allah ta'ala ke mana afuwa, a sun ma'afuna an kumin ba da zalikar Allah sun tashkuru, ila a ce
وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba da tsere ni'imomin da ya musu ya ce wa iz atina Musa kitaba ku kuma ku tuno a yayin da muka baiwa annabi Musa littafin at-taura wannan shine wal furqan muka bashi kuma wato wani haske mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne ma'anar wal furqana la'allakum tahtadun domin ku zamto kun shiryu akan tafarki na ku tuno wannan shi ma wata ni'ima ce. domin ba da littafi wanda za a karanta a shiryu wato ni'ima ce ta Allah kuma waɗanda Allah yake banzi yan adam da wannan ni'ima na'am su ma aljanu suna samun wannan amma a matsayin suna biye da 'yan adam a kan haka cikin aljanu akwai musulmai wanda suke bin kowane annabi amma a gane cewa suna samun wannan saƙon ne a hannun 'yan adam shi littafin asalin shi annabin an wato 'yan adam ɗin da ke tattare da shi mabiyansa su zai karantar da su ya kuma ilmantar da su sai kuma ya zanto su aljanu su kuma suna biye da wannan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ma akwai irin wannan da yawa aljanu sun sha yin gungu su wajen manzon Allah ya karantar da su kuma ya kuma yi alkawari da su za su je cikin jama'an su ta gargadi suna sanar da jama'an su wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ni'ima ce mai girma wadda ita ma Allah yake bayyana da ita a gare su bai za ta damar da kita bar furkan al'akar sun dace kafin mu wuce nan gurin zan yi magana kan sunan musa musa din nan an ce asalin shi ba larabci ba ne kalma ce guda biyu aka yi tarkibin da aka haɗa ta ta tashi ta zama musa a yaren abran abran sunan ruwa shine suna ce suna ce mashi mu mu kawai suke cewa shi ne matsayin ruwa sannan kuma sha sha kawai shi ne bishiya to annabi musa kamar yadda muka sani bayan mahaifiyar shi ta haife shi ai fir'auna yana cikin yanka jarirai ne ko na bari isra'il to mahaifiyar shi ai wani akwati ta yi ta sanya shi a ciki ta jefa shi wata ƙatuwar ƙorama wacce take bi gidan fir'auna kuma Allah ne ya mata wannan umarnin dan a gwada mai shi zai rene shi to shi wannan akwatin ya makale ne cikin wata bishiya a cikin wannan koramar da haka mutanen fir'auna sun tsinci annabi Musa cikin ruwa tsakanin ruwa da bishiya ina fata an gane wannan da haka tunda an same shi bainal ma'i wa shadara su kuma a yaran abran suna cewa mu shine ruwa sha shine bishiya to sai zan to kawai sun sa mai suna musha da shirin musha to su kuma laraba duk abin da zai masa nauyi a harshe suna canza shi sai suka rika cewa musa kawai ya koma haka amma akwai wata kalma ta larabci daidai da wannan kalmar musa ana nufin aska wacce ake aske ake yin aski da ita ita ba Musa ce amma ita wannan ita kuma ba haɗin wancan bane ita wannan kalma sai ta larabci ma'anarta kenan kawai ita ko wancan Musa din kaji aikin da aka yi mai har ya koma zuwa ga Musa din Allah ta'ala ka samu da na'am
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم na'am إنه هو التواب الرحيم Allahu akbar to Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba da faɗin ni'imomin da yawa banu Isra'il domin su tuno su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ku tuno kuma yayin da annabi Musa ya ce wa mutanansa wanda su ne iyayenku da kakanninku tunda Allah yana magana ne da banu Isra'ilan da suke kasance a gaban manzon Allah a tare da shi kaga iyayensu da kakannin ai su ne suke zamani da annabi Musa suke zamani da annabi Musa A- annabi Musa ya ce wa mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum ku dinnan fa kun zalunci kawunan bittikhazikum al'izl ta hanyar yadda kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta kun zalunci kawunan ku duk wani wanda aka rika ana bauta mawa ba ma dan maraki ba ko da abu ne mai daraja kamar wani annabi ko mala'ika ko wani waliyi na Allah to bata ne wannan abu ba tare da kuma wata daraja ta wannan annabi ko waliyin ko mala'ikan ta sare ba ita tana nan amma wanda ya bauta mai din to wannan ya bata hanya saboda ba wanda ya cancanci bauta sai dai Allah subhanahu wata'ala komin wanda kake ganin tudun mutum bai cancanci bauta ba sai dai Allah shi kadai to balantana kuma abun banza irin su dan maraki yanda aka yi shi da wannan ko da da da, da dinari da azurfa To amma wannan dan marakin fa yanzu a duniya akwai masu bautar shi kila wani zai iya tunuwa ko akwai masu bautar shi yanzu akwai kasar da idan ka je ka yanka sa a- a- a fili kila da kyar in za ka iya rayuwa sai a- da kyar hedin kana da nisan kwana kuma wata kasa ce indiya su har yanzu bautar sa suke yi sa dai sosai wanda za ka ga mu hausawa suna cewa ah, sai zuciyar sa ta ɓaci miya ke zaki wannan karin magana ne. ma'ana sai idan an yanka sa an fede an gyara nama in aka sa a cikin miya sai ta zaki to su wannan matsayin matsayin shi a gun su Allah abin bauta kaga bata ai hawa hawa ce. to kun zalunci kawunan ku saboda yadda kuka riki dan baraki wa tubu ila bariku da haka yanzu ku tuba zuwa ga mahalicin kuma tubar ba irin tuba irin tamu ba ku kaga san al'ummar manzon Allah yan gata ne duk iya girman laifin mutum in dai ya yi nadama a ransa ya yi niyyar ba zai ƙara ba kuma ya ce astaghfirullah duk nauyin laifi Allah ya yafe mu mutum komin komin nauyinsa Allah ya goge gaba ɗaya to sauran al'ummatai ba haka ba ne saboda ba su ba aiko masa manzon Allah ba. kaga ga annabi Musa amma abin da yake ce masa tuba zuwa ga mahalicinku faqatulu anfusakum ga hanyar da za ku tuban nan shine ku kakkashe kawunan ku. ba ana ne mutum ya kashe kanshi ba a'a kashe kai bai taba zamowa halal ba tun daga farkon duniya mutum ya rataye kansa ko ya sha wani guba ya mutu ko makamantan haka babban laifi ne ba kafirci bane yadda wasu ke bada fatawa kuskure na karanta doguwar fatawar al'imamin nawawi kan babin kisan kai mutum ya kashe kansa a'a ba kafirci ba ne amma laifi ne mai girma laifi ne mai girma wanda yake mutum zai iya shiga wuta ta sanadiyar haka amma ba kafirci ba ne yadda yan filafilai ke wadda haka ko yadda in mutum ya kashe kanshi ya mutu kafir a'a ya mutu yana mai sabon Allah to su wannan kisan kan da aka ce waɗanda ba su yi bautar ba su ne za su kashe waɗanda suke bautar ɗan marakin shi ne ma'ana faktu da an fusa kuma haka ɗin aka yi Allah ta'ala ya turo masu wani girgize mai duhu su waɗancan waɗanda ba su yi bautar ba suka riƙe ta kubba wasu kuma suka riƙe kanadin kama a sigariyo suka ci gaba da tsaron waɗanda suke bautar ɗan marakinsa lokacin da wannan hadarin zai yayi sun kashe mutum sama ba daidai ba sama da dubu saba'in ko dubu ɗari ne sama da dubu saba'in ko dubu ɗari biyu ne ma sama da dubu saba'in to haka ake wannan abu shine matsayin tuba a wannan lokacin ka bauta wa ɗan maraki a kashe ka shine ka tuba faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum annan Musa ya ce hakan shi yafi alkhairi gare ku inda bari'ikum a wajen mahalicin ku fataba alaikum kuma sai Allah ya karbi tuba a gare ku da kuka yi haka duk ku tuno wannan ni'imar bana innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah shi nan nan mai yawan karban tuba ne ko mai jin kai ne yadda ya yafe muku ta sanadiyar haka to mu kuma sai mu ce ya kenan wanda mu ko allura ba za ka tsira wa dan uwanka ba dan yayi laifi hasali ma idan kai mai nasiha ya tuba ya daina laifin da yake kana da lada mai girma a wajen Allah. Hakanan kuma mu saboda gatan da Allah ya mana, hadisin Imam Muslim na nan wanda Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin cewar lallahu aqrabu bi tawbati abdi wallahi in ji manzo Allah Allah ya yi farin ciki idan bawan shi ya tuba min ahadikum fiye da ɗayan ku sakada ala bayri da ya gano raƙuminsa shine takara ala bayyin wa qara ballahu fi ardil falak gashi ya batar da raƙumin a ƙasar da take daji akwai abincin sa da abin shan sa kan raƙumin ya rasa inda zai same shi wata doguwar ruwaya da tana zai har ma ya nemi wata bishiya ya zauna yana jiran mutuwa ta zo ta same shi kawai sai ya ga ga raƙumin tsaye ko taguwar a tsaye sai ya riko da hannunta har ma mutum ya iya cewa a hadisin aka ce ya ce ya Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka saboda farin ciki mutum zai iya kaiwa ya faɗa haka to manzo Allah ya ce wallahi Allah ya yi tuba idan ya yi farin ciki idan bawan shi ya tuba fiye da wannan mutumin wanda ya samu raƙuminsa da da ya bata a cikin daji idan mutum ya tuba Allah ya yi farin ciki fiye da wannan mutum kuma tuba tuba wani ƙarfi ne wanda Allah ya ba ɗan adam na gyara abin da ya a baya. Da Allah za a iya dawo mana da jiya yau? Ba zai yiwu ba. Za a iya dawo mana sati ɗaya da ya wuce yanzu? Ba zai yiwu ba. To gashi kuma duk mun yi ayyuka marasa kyau a cikinsu. To wannan tubar sai Allah ta'ala ya ba mu ita dan ta zamto tana mana tana goge mana laifuffukan da muka yi su a cikin kwanakin da ba za mu iya dawo da su yanzu nan. kaga sai mu ce alhamdulillah inda Allah ya ba mu wannan karfin da duk laifukan da muka yi a baya da mun tuba Allah ta'ala zai iya goge mana su duka gaba daya ma'aiki na su at-ta'ib min az-zambi kamar la zamba lahu wanda yake tuba daga laifi to zai zama kamar wanda ma ba shi da wannan laifi amma tuba tana da rukunai guda hudu ko guda uku idan laifin tsakaninka da Allah ne kadai an ce rukunnanta guda uku ne na farko dai ka yi nadama ka ji haushin zunuban da ka aikata domin idan baka yi nadama ba wannan yana gwada kana sha'awar laifin kenan amma kai Allah wanda nake sir da wannan laifin da kai kai nadama na biyu kuma ka bar aikatawa din yawwa kar mutum misali ga farfagiya sai rika cewa kai Allah na tuba daga shakiya sai kuma yana sha Allah na tuba yana sha to wannan ba tuba bane dole ya zanto ka daina ka daina sannan sai ka tuba sannan kuma na na uku ko bacin yin nadama da kuma barin sabon sai na uku shine ka yi niyya a zuciyarka cewa ba za ka tsara aikata wannan laifin a ranka kada mutum ya tuba kuma a zuciyar shi yana kudurta nan da sati ɗaya ma zan ƙara tsakani da Allah wallahi duk wanda ya haka bai tuba ba kuma Allah ba zai shi wannan tuba ba domin ba ta cika rukunan ba dole a zuciyar ka shiga kudurta na daina cewa kuma shaidan da zuciya su zuga ta wata rage ƙara wannan kuma daban ne amma kai dai a zuciyar ka yanzu abin da kake tunani cewa ba zan ƙara ba kawai amma ya kana gina cewa a to sako kuma ai mun san ba sai mun ƙara to baka tuba ba da fatan a gane wannan amma in kana in dai kana kudin to ai na san ma zan ƙara to akwai matsala amma kawai ka ɗauka ba zan ƙara ba cewar zuciyarka ta ziga ka wata rana ko wani lokaci ka ƙara yi wannan wani abu ne da ba zai taɓa wannan tuban da dama ka yi niyya a ranka da gaske ba za ka ƙara ba to ga waɗannan su ne rukunin tuba guda uku yin nadama barin saɓan da kuma niyya ba za ka ƙara ba to wannan shine tuba game da laifin da yake tsakaninka da ubangiji kadai kamar shan giya kamar zina misali amma idan kamar sata ce ba kaga sata ai ya hada da haƙƙin wani ko bacin ga ga haƙƙin ubangiji ya hana to waɗannan rukunan guda uku suna su ma dole ka kai nadama in dai kana so ka tuba da kamar irin sata misali ko zubar da jinin wani kuma dole ka bar wannan din kar ka zanto kana yi kuma kana cewa ka duba kuma dole kai niyyar ba za ka kara ba to na hudun a daidai nan gurin shine ka kubuta daga haƙƙin mai wannan abin in wani kaya ne ka ɗauka ka maida mai shi shine fuskon tubarka in wani kazafi kai mai ka zo ka nemi afuwar to wallahi wani wata ran na taɓa yi ma ƙarya ko na taɓa sukanka ko ka yafe mu in ma kana jin kunya faɗa haka sai tuwa da wata na yi ma laifi na faɗi wasu maganganun da ba su dace ba game da kai da Allah ka yafe mu eh yafe maka to daga nan sai su ba da tabbata Allah ta'ala ya samu dace innahu huwa tawwabur rahim na'am
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله زهرة حتى نرى الله زهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
na'am kaga
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qultum ya Musa ko lan nu'mina laka hatta nara Allah zahara ku tuno kuma yayin da ku banin Isra'ila kuka rika cewa ya kai annabi Musa lan nu'mina laka ba za mu taba gaskata ka ba an gane ko wannan asalin abin sun taho ne annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taho da su wajen mutum saba'in ayat suratul a'raf ta faɗa haka wajen mutum saba'in sun taho za a je wajen ganawa da ubangiji to sun ji annabi Musa yana magana ubangiji yana magana sai suka rika cewa ba za mu taɓa yadda da cewa da Allah kake magana ba hatta nara Allah jaharatan haske mun ga Allah kuru-kuru wannan ho manyan shehunan su ne aka taho da su suke da wannan shakken ba wai gaba gari ba tunda ai aya suratul a'raf cewa ta waqtara Musa qaumahu 70 rasulan limiqatin annabi Musa sai da ya zabi mutane zabaye ko ga wani mutumin kirki taho mutum 70 aka zaba za a je wajen ganawa da ubangiji to kuma suka je suka yi wannan tabargaza ba za mu taba yadda da Allah take magana har sai mun ga Allah karara da Allah annabi Musa shi kan shi da yana maganar Allah ya gashi ya gashi ba ganin Allah an sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kadai in dai a nan duniya ce ba wanda ya taba ganin Allah har Jibril sai manzo Allah shi kadai Allah yake yake banta da wannan shi kadai ba wanda ya taba ganin Allah to wannan sun jawo abin da ya fi karfin su hatanar Allah taharatan fa aka zarku musa'ika sai ko wata tsawa ta kama ku mai karfin gaske fa aka zarku musa'ika ko antum tanzurun alhali kuna kallo tsawa ta kama ku duk kuka mutu gaba ɗaya mutuwa suke mutuwa sosai fa saboda sun faɗi maganar da ta fi ƙarfin su suna faɗin haka nan da nan kawai wata tsawa ta zo ta buge su duk suka mutu annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cewa law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyah a cikin arab ya Allah inda ha ga dama da ka halakar da su duk kahin mazo nan guda tun muna can da ka halakar da su saboda yanzu a nan gurin in na koma za a zarge ni a ce ina na kai a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu za ka halakar da mu da abin da wawaye yanzu ka ga manyan shugabanni amma sun zama sufaha da haka addinin musulunci ne kadai za ka iske ma'aiki na cewa ulama wa ummati ka an biya bani isra'il ni malamai in dai na gaskiya ne na al'umma ta yadda ka san annabawan bani isra'il an gane ko amma ko duzal hadisi na nan na ma'aiki yasba'u dajjala min yahudi asbahan saba'una alfan alaihim as-sayali ma'aiki yace manyan shehunan yahuda duk sun sanya rawunna dubu saba'in za su bi dusar in ya bayyana duk za su bi shi sun zama tattarkatan shirme kawai wannan abin da ya faru kenan ba a kasar kuma sai kato an tun san zuro tsawa ta kama ku duk kuka mutu gaba ɗaya kuna kallo ka zo ta kama ku sun ma ba asna ku an karanta sannan sai muka tayar da ku daga wannan mutuwa ita ma haka wannan ni'ima ce min ba da mautukun bayan kun riga kun mutu amma tun da dawa mutuwa ce ta azabtarwa ba mutuwa ce ta karewar ajali ba dan duk wanda ya mutuwa mutuwar karewar ajali ba zai dawo ba wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un duk wani wanda Allah ya kashe shi lokacin shi ba za a dawo duniya ba wannan alƙawarin Allah ne an gama kawai hatta waɗanda annabi Isa ya tada ya tatta da wasu sun rayu to dama haka Allah ya rubuta lokacin mutuwar tashin ta hakika ce ba ta yi ba amma in dai lokacin mutuwa ta hakika ya to ba abin da ke hana tafiya sannan kuma ba za a dawo ba sai dai kawai mutum ya yasa ake son mutum ya aikata alheri in dama so da wannan rayuwar da muke ciki ita ce kadai rayuwar mu ba wani ƙari da rayuwar in ka dage ka aikata alheri a ciki ka ci riba Allah ya ba mu iko haka in kuma ka aikata abubuwan da ya ga dama da san zuciyarka kuma dai za ka dawo ba in ka je ka ga sharri to shikenan ba ba za ka dawo ka gyara ba Allah ta'ala ya kare kuma ba asna ku min ba'di mutikum sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwa ku la'allakum tashkurun domin ku gode mana to kuma ka ga basu gode din ba domin daga cikin su ne aka samu karo da kan talaka ne likis sai da kamai ya zo annabi Musa ya ce ayi mun addu'a Allah ya bani arziki annabi Musa ya ce ka tsaya a haka ya fi maka alkhairi yace a taimake ni yace ka tsaya a haka ya fi ma alkhairi yace shi dai a taimake shi yace ka tsaya a haka ya ji maka alkhairi yace to shikenan da ya matsa yace to gashi na ake ma addu'a da dukiya ta samu al'amura suka yi girmama sai ya bar musulunci ma gaba daya kuma ya kewaye wani guri mai fadi ana kaɗe-kaɗe ana fasikanci ana shaye-shayen barasa da abubuwa iri-iri wata rana annabi Musa ya taho yana mai nasiha wata rana ya hana a sa annabi Musa ma ya biyo aka hana shi taho kuma har ya shirya ma wata karo wata da yake annabi Musa sharri ya zama saboda haka ba mu idan ga Allah ta'ala ya yi ko da wadata ko rashin wadata to ka roki Allah wannan abin ya zama alkhairi gare ki idan idan shine mafi alkhairi in kuma aka san haka sharri ne to kar ka roki to kai dai ka fita halin da kake ciki koya ne kaga wani shi da ya fita halin da yake cikin ga yadda ya koma karshe sai Allah ya halakar da shi da dukiyar tasa gaba ɗaya Allah ya nutsar da su a kan a gani to duk cikin irin waɗannan mutane bayan an gama wannan abubuwan ba za a ce sun gode kenan ba su gode ba kuma ba asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa sallalna وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر Allah madaukakin sarki ya ce ga wata ni'imar kuma da ya yi musu duk ana gaya wa yahudawan zamanin annabi alaihi salam cewar batun iyayenku da kakanninku ga ni'imomin da muka dinga yi musu ba su gode ba to ku kar ku biyo halayyarsu ku gode ku bi manzama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ga wata ni'imar wa zallalna alaikum al-gamama mun rika rufe ku mun rika yi muku inuwa da girgije a gare ku mun rika yin inuwa da girgije a gare ku shine wa zallalna alaikum al-gamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa muka kuma saukan muku da almanna ruwan darba na zuma ruwan zuma tatacce wasalwa da kuma soyayyun yan shila ba kuma kyamatattu ba masu kiba soyayyu ya haka ta faru yadda haka ta faru sun tafi za su tafi garin ariha in ji wasu malamai wasu malamai suka ce garin baitul maqdis to a wannan hanya ne ai suka dinga yin dimuwa to tunda a matsayin matafiya ne sai da suka shekara arba'in suna so su isa gurin Allah bai nufa ba idan suka suka suka kwana suna suka wuni suna tafiya suka kwanta suna huta da sun waye gari ne su ga inda suke nan suke daga san da zani to a wannan tafiyar sai Allah ta'ala annabi Musa ya roki Allah ya saka masa da abinci dan suna wannan yanayin ya za su iya neman abinci sai Allah ya sauka masa da ruwan zuma da darba da da soyayyen ƴaƴan shila kaga ƴaƴan shila matsayin abinci ko shi kuma ruwan zuma matsayin abin sha kuma kuma mai kyau ga kuma ruwa duk inda suke da ya bugi dutse sai ruwa ya fito su sha kaga wannan ita ma ni'ima ce kuma sannan tufafin su ba su yin datti balan sana'a ce sai an wanke takalman su ba sa tsuwa balan sana'a ce sai an dinki ga girgije yana yi masu inuwa dan Allah in ban da butulu Allah ya yi wannan alma za ka ji nan gaba ya suke cewa su wannan abincin sun gaji da shi a kawo masu alkama da irin su kankana da waye-waye irin wannan da albasa su suke so sun gaji da shin wannan naman da da wato ainihin wannan ainihin zuma din to haka wannan ni'ima ce Allah ya yi wasu amma ba su ba su ganta ba wa zallanna alaikum al-gamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa amma sai Allah ta'ala ya masu sharadi yace duk wanda aka kawo ku ci ku sha amma kar ku aji kar ku aji kar wanda ya aje na anjima anjiman ma za a sauko da na anjima din ba sai kun aje ba sai ba suka butul sai suka rika dauka suna ajiyewa din suka rika ajiyewa annabi Musa ya masu iya wa'azi ba su daina ba daga nan sai aka dauke aka daina kawo to shine Allah yake faɗin wannan kulu min ko min dai ba ta mara zakana muka ce maku ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi na wannan zuma da yayin shira din nan sai suka suka rika ajewa ko suka suka karya sharadin da muka yi da su sai aka daina kawowa Allah ya ce wa ma zalamuna mu ba mu suka zalunta ba da suka yi haka tunda su ne walakin kanu an fusa yazlimu sai dai sun kasance suna zalunta kawunan su ne su ne suka haifar da aka ɗauke aka daina kawowa ka kan suka waki na'am
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة يغفر لكم خطاياكم نعم وسنزيد المحسنين Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wa iz kunna rakulu hadhihi alqarya ku tuno kuma yayin da muka ce muka ce mai iya kakannin ku kenan ku shiga wannan gari na Ariha ko Baitul Maqdis dan daga baya an samu isadin wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofar garin kuna masu yin sujjada ya abin da aka ce su kenan wa wa qulu hidda kuma ku rika cewa hidda Allah ka sarayar mana da zunubanmu, Allah ka yafe mana zunubanmu. Malam a ruwayar warshi da ya ce, yi gufar da kuma kaɓaye ku, sai a gafarta maku zunuban naku. Amma a ruwayar haf, na gafir da kuma ko kaɗaya ku, sai mu gafarta maku zunuban naku. Wa sanadidul muhsinin kuma da sannu za mu ƙara wa masu kyautata. domin kullum shi kyautatawa Allah ta'ala yana cewa hal jazawul ihsan innal ihsan ba wani abu bane sakamakon kyautatawa sai dai kyautatawa duk wanda ya kyautata tsakaninsa da Allah shi kuma Allah zai kyautata tsakanin shi da shi shi ma Allah ta'ala ka ba mu yi fabaddar allazina zalamu فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
sadaqallahu alazim Allah madaukakin sarki ce fa baddala allazina zalamu qawlan sai waɗanda suka yi zalunci din nan azzalimai a cikin su sai suka canza qawlan zance ghayra allazi qila lahum ba irin zancen da aka gaya masu ba ai kaga Allah cewa ya rika cewa hiqqatun ko Allah ka yafe mana laifin mu Allah ka sarayar da sabon to su sai suka rika cewa hindatun hindatun ma'ana alkama kalmar sai suka ɗauko kalma mai kama da wannan amma izgilanci Allah ya ce su rika cewa hiddatun su kuma suka rika cewa hindatun hindatun hindatun kuma Allah ya ce wani kudul babu sujjada ko ku shiga kofar garin kuna masu sujjada an ce sai suka shiga garin yazhafu suna rarrafe ala astayhim akan mazaunan suna da ya fi irin inda ana tafiya ana haka ana kan mazaunin wannan ai kaga ya ma fi wahala ko shi yasa hanyar shiga wuta wato tana da wahala abubuwa ne masu yawa amma dan adam saboda shedan ya kawata zuciya ta kawata ba a jin irin wannan saki da Allah yana magana tilka hududillahi fala ta'taduha wannan iyakoki ne na Allah kar ku rika kekketara kuma zaka ji wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra lil usra duk wanda ya zanto marowaci baya alhairi ya karyatar da kyakkyawan sakamako na Allah Allah ya ce to hanyar nan mai wahala ta shiga wuta to shi za mu maida mai ita ta zama mai sauki ya ta aikata abubuwan shiga wuta har ya je ya fada cikin ta amma ku hanyar hanyar shiga aljanna shine bin Allah shi kadai kawai sai kuma abinda manzon sai ya kawo duk wanda ya bi wannan to ya yanki lashi sai shiga aljanna yana ba ta an gano ne to ga fadal da zalamu qawlan ghayra allati qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama ai ko sai muka saukarwa azzaliman nan muka saukar masu rijzan wata annoba min as-sama'i daga sama duk wata annoba shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'unu baqiyat rijzin fursila libani isra'il annoba da kake gani wata ragowar azaba ce da aka sauka wa bani isra'il wannan virus din da aka sauka masu aka halakar da su to ragowar shi sai wanzu a ban kasa in Allah ya so ya zarba mutane da annoba sai a danta da wani kadan sai a watsa musu sai ga ai ta mutuwa ai ta mutuwa to lokacin da Allah ya sauka masu da annoban mutuwa suka dinga yi babu kakkautawa mutuwa sai da ta nemi ta karar dinsu yana shi ne ma'ana fa'anzalna kuma hadda wasu wanda ma abin bai shahe su ba duk suka dinga mutuwa gaba daya so da ita musiba irin wannan in ta zo kowa take sadewa in an je can a bambanci shi ne ma'anar fa'anzalna ala lazina zalamu rijzan minas sama muka saukar masu da wata iriyar annoba daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da sai kasance suna aikatawa na fasikanci malamai masu hikima suna cewa ka daure ka riƙa yin abota da mutanen arziki mutanen kirki masu jin tsoron Allah alhairansu za su same ka kar ka riƙa yin abota da shaidanin mutane kan gararru wanda aka san ba mutanen arziki ba ne shu'umcin su shi ma zai iya samun ka suka ce kaga annabi Musa da shi da jama'ansa laifin bani Isra'ila sai da ya haifar masu suka yi shekaru arba'in suna halin tafiya ba isa inda za a ba saboda ana tare da kangararru masu saba wa Allah to wannan wahalhalun da za su sha da su ma sai da ya hada hadda su kuma wajen azaban nan ta annoba da ta zo hadda mutanen kirki ta dinga rabewa saboda suna tare da na banza wuri daya su kuma waɗancan na banzan waccan darban da zuma ɗin can kenan da wancan soyon ƴan shilan arzikin su ake kawowa na kirki ko amma haka su ma har da su ake ci da ba an gane wannan abota da na ƙwarai ɗin sai da ta amfane su to haka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce a lahira ma akwai haka mutane guda biyu ba su taɓa san junansu ba dan Allah amma dan Allah ba dan wata manufa ba to fa sai sai ranar lahira Allah ya haɗa tsakaninsu ko da ɗaya yana gabashin duniya ɗaya yana yammacin duniya ranar lahira sai Allah ya haɗa tsakaninsu ya ce wannan shine wanda kake son shi saboda ni wannan shi ma a ce shine kake son shi saboda ni ya hadisi na wanda ya zaki kai a tunaninka wannan magana Allah zai hada wannan abin kuma ba wata hikima don haka wani ba zai amfani wani ba a cikinsu tarayya ba za ta zama mai amfani ba za ta zama mai amfani tun da dai zai ce wannan shi ne wanda ka so shi saboda ni wannan shi ma a ce wannan shi ne wanda ka so shi saboda ni ka ga ma'ana wannan tarayya za ta yi amfani to Allah ta'ala ka ba mu ikon yin tarayya da mutanen kirki Allah ka hana mu yin tarayya da mutanen banza wanda shi'umcin su zai iya samu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka yafe mana da kuma sanar da mu bukatunmu na alkhairi da masu neman addu'o'i a wajen mu duka Allah ka biya mana da rahamarka da lutufinka da kyautarka abubuwan da muke jin tsoro a kowane iri a duniya da lahira Allah ya kare mu Allah ka ba mu alkhairai na duniya da lahira Allah ka ba mu kariya a gidajen mu da hanyoyin ka kawo mana dauki cikin kasan mu ka gyara mana shugabannin mu in ba za su gyaru ba Allah ka canza mana su da wanda suka fi sa alkhairi ko da ba ma san wanda za ka canza in dai alkhairi ne Allah ka canza mana to alhamdulillah idan akwai tambaya daya ko biyu an ba da dama in ko babu sai sai mu yi addu'a to yanayi yana gwada kamar babu ne kenan magabatan mu Allah kai masa rahama da dukkan malaman mu wanda suka rage da kuma malaman namu da magabatan namu Allah ka jawarta karshen mu gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك